قال ربنا ال- بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله را da mu cikin wannan masallaci domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai tsarki cikin wannan wata mai alfarma muna fata ayoyi da zamu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana to muna nan cikin suratu taha za mu tashi aya ta kamar 25 kenan ko? To, bismillah.
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا Na'am, Allah maɗaukin sarki ya ce lokacin da ya ce ma annabi Musa izhab ila fir'auna innahu tsaga, ka tafi zuwa ga fir'auna kana mazaunin manzo, ka je zuwa gare shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi innahu tsaga lallai shi ya ƙetare iyaka fi kufrihi wajen kafircinsa. Ila da'a'il ilahiyya lokacin da ya yi da'awan cewa shi ma Allah ne. to a wannan lokaci sai annabi Musa ya kawo nashi hanzari din yace qala yace rabbi ya ubangiji ishrah li sadri ka yassare min ka yalwata min wannan kirjinawa eh li tahmil risalati saboda daukan wannan aike da zan tafi da shi saboda ba abun wasa bane ya Allah ka yalwata min wannan kirjinawa ya kasance ya iya daukan wannan aika ya kai inda za a kai wayar sirri amri sannan kuma ka sauwaƙe min al'amari na liuballiga ha domin in isar da wannan aike ɗin. Wa ahlul sannan ka ka warware uqdatan kullun na min lisani wanda ke kan harce na. Eh bi ma'ana saboda me kamar abin da ya faru mini tiraqihi bi jamratin saboda harcen ya kone bi jamratin saboda garwashi da wa ba'aha bi fihi wanda ya sanya a bakin shi wa huwa sagirin yana dan karamin yaro shi annabi Musa abin da ya faru kuwa wata rana bayan an yaya annabi Musa ka san in kai koma can cikin suratul qasas nan ne zaka je ka samu daga aihuwan annabi Musa har zuwa yayan shi da kuma dawowan shi gidan Fir'auna da aka haife shi lokacin an haife shi a zamanin da shi Fir'auna ya sa duk wani namiji a yanke shi inda daga banu Isra'ila yake. To haka aka yi ta yi kuwa har aka zo aka haifi annabi Musa. To da aka haifi annabi Musa ga al'amari ya faru, yaya ita jatuman shi za ta yi ta riƙe shi. Allah ya ce ta riƙe shi, amma in ta ji tsoro tana ganin ba za ta iya ba, to ta sanya shi cikin akwati. Ta je ta wurga shi ma a cikin rafi, kuma hakan aka yi. Ta sanya shi a akwati, ta je ta wurga shi cikin rafi. shi kenan rabi shi ne za mu karanta a nan walakar mananna alaika maratan ukura in tamshi uktuka fa taqulu hal adullukum ala ma yakulu faraja'na ka ila ummika kay taqarra aynaha wa la tahzan fa qatalta nafsan fa najaynaka min al-gami wa fatannaka futuna to shikenan wannan ruwa ya tafi da yana tafiya da wannan akwati ga annabi Musa a ciki dan jinjiri har kuwa aka je aka aka aka tsince shi a cikin kogi din aka ɗauke shi aka je aka buɗe shi kenan sai aka ga ai ɗan jinjiri ne ya ga ɗan jinjiri ne aka ɗauke shi to ga jinjiri an same shi kuma namiji shi kenan sai aka tafi da shi can gidan fir'auna ga fa abin da aka tsinta a cikin teku to can Allah da yake ce yake faɗa mana wa alƙaita alaika mahabbatan minni ko wani tusna ala aini to duk wanda yayi arba da annabi Musa sai ya so shi, in dai har ka gan shi to sai ka so shi, matan Fir'auna ta gan shi, saboda haka sai ta so shi, sai wannan mahabba ɗin da yake kwarjini a idan annabi Musa ya shiga zuciyarta ta ce tana son shi shi kenan ya tace to mu rike wannan mu rike wannan yaron to amma wa zai shayar da shi gashi yana jinjiri to haka aka yi ta yawo har cikin kasuwa a wannan ranar dai ba a samu mai shayar da annabi Musa ba Allah ya ce sai muka haramta mishi kama nonon kowace mace to can kuma daga gida ‘yar uwar annabi Musa jatimanta ta ce, To, ki je ki nemo mana labarin shi me yake faruwa, ta shigo tana ta nema har ta ci karo da masu wannan neman mai shayarwa. Shi ne take tambayar su ba na shiryar da ku zuwa wani gida ba, wanda ya an je wannan gidan mutanen wannan gidan in sun ba shi nono za su sha, zai karba. Wa hum lahu za su kuma inganta rayuwar shi. shi kenan aka je da annabi Musa sai karɓi nonon jatumin shi. Aka ce to ta taho nan gidan Fir'auna, da ta aka taho da ita nan, aka ga lalle gashi ya sha nonon ta aka ce to ta zauna nan ta shayar da shi, ta ce a to ai ta kuma tana da wanda take kula da su a gida, saboda haka ba zai yiwu ba. Sai aka ce to ta koma da shi can ta je ta shayar da shi. Kaga Allah ya dawo su maraja ana ka ilawa maka kai ta karra ainu ha wala ta hawan. sai Allah ya mai da shi wajen jatumai shi, a wannan ranar ta ci gaba da riƙe shi, kuma aka ci gaba da biyan ta kuɗin shayar wanda take yi. To har ya gama shan nono ya dawo, yanzu ga shi ta dawo da shi kuma gidan Fir'auna, bayan an yaye shi. To a nan wajen ne shi ne fa, annabi Musa yana wasa da ‘yar bulala haka kawai sai ya shauɗa ma Fir'auna wannan bulala ɗin. Shi ko ya ji zafi, ya ce kai wannan bai gane al'amarin wannan yaro ba a kashe shi kawai a huta to shine a wannan lokaci din sai ta tace to a gwada wannan in an gwada shi inda hankalinsa za a gani in ma ba hankali za a gani shine sai aka kawo masa lu'ulu'u wani suka ce dabino kamar yadda ya zo a cikin ibn kasir da kuma gaushi na wuta aka sa masa wanne zai ɗauka a ciki in ya ɗauki dabino yana da hankali fa kuma da gaske kenan ya ya san ya san duka ya zo zai dauki dabino aka turo malaika jibril sai ya komar da hannunsa kan wannan garwashi na wuta ya dauka yana dauka kuma sai ya sa a bakin shi to inda ya samu wannan kulli a bakin kenan har annabi Musa yake cewa ku za ku bi wannan wanda yake muhimi wala ya kabidi baya iya bayyana magana shine sai ya samu wannan in baya iya yin magana sosai yana magana kuma maganar shi na harba saboda kone wanda ya yi a kan harcen shi to saboda haka shine nan yake roƙon Allah yake cewa rabbi shirya li sadri wa alal uqdatan min lisani ka warware wannan wato kulli da ke kan harce na yafqahu qawli ko domin su iya fahimtar abin da zan faɗa musu inda tabligin risalati wajen isar da wannan aike din sannan waje alli ka sanya mun waziran mai taimako min ahali daga cikin iyalaina haruna ga ma wanda za a saɗe shi ne harun haruna akhi wato haruna wanda shi ke ɗan uwana shi ɗan uwa annabi musa ne ushdud bihi azri ka ƙarfafa bihi da shi haruna ɗin nan azri wato bayana shine ka sa ya kasance mai taimako a gare ni wa ashriku sannan kuma ka gwama shi fi amri cikin al'amari na ai arsalatu wannan aike din ya zamanto an aike mu mu biyu da abu guda daya mu ɗan aikan mu kasance mu biyu na'am Allah ya ce kai sabbiha kasiran domin mu maka tasbihi kasiran mai yawa wa nazkuraka kasiran sannan kuma mu ambace ka zikiri mai yawa to wannan shine abinda annabi Musa ya bukata daga wajen Allah ya masa saboda ya isar da wannan aike da ya masa a wannan lokaci din sai Allah ya ce innaka kunta bina basira na'am قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال sai Allah ya ce kad uti taqiqa an baka sulaka an amsa maka sulaka wannan roko da kai ya Musa ya kai annabi Musa an amsa an amsa wannan duka an amsa su gaba ɗaya duk abin da ka nema ɗin nan an amsa na ولقد مننا عليك مرة أخرى wala kar mananna haƙiƙa mun yi baiwa alaika akan kamarratan ukura wani lokaci ma daban kafin ma ka zo wannan wannan kan ai mai sauki ne an amsa ga bai wanda muka maka an aife ka a zamanin da ake yanka yara sannan muka tseratar da kai ka girma a gidan mai yanka yaran mun tseratar da kai mun gane ko ka kashe musu dan uwa da kimɗe mun tseratar da kai ka je ka zauna ka zauna ba ka da kowa a madiyana muka tseratar da kai har aka har kai aure ma a wannan wajen ai bai wanda muka maka yana da yawa gashi inda aka jefa ka a cikin kogi falilkihil yammu bisaili nan ma mun tseratar da kai a wannan waje saboda haka an amsa maka wannan roƙo da kai na'am إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى cikin bai wanda muka maka ka tuna mana iz yayin da auhaina muka yi wahayi ila ummika zuwa ga, zuwa ga mahaifiyanka manaman tana cikin bacci au ilhaman ko kuma aka yi mata ilhama eh lamma walattuka lokacin da ta haife ka wa khafat ta ji tsoro an ya katalaka fir'auna kada fir'auna ya kashe ka eh ma yuha abinda mun muka yi mata wahayin abinda muka mata wahayi a wannan lokaci ai mu muka mata ilhama ga abinda za ta yi ko kuma muka faɗa mata ga abin da za a yi tana cikin bacci kan cewa in ta ji tsoron rike ka ta sa ka a cikin akwati ta wurga ka a cikin teku ta yi tafiyarta ai wannan duk baiwa muka yi maka na'am أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له na'am وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني na'am muka ce anigzifihi ki jefa shi eh fitta buta cikin cikin akwati fadrifihi sai ki jefa wannan akwatin filyami a kogin Nil wanda yake cikin garin Fir'auna falilki hilyamu bisail wannan kogin zai dinga tafiya da shi a gefen teku mun gane ko ya khuzu aduwulli wanda zai rike shi ko shine wato mai gaba da ni wa aduwulla da kuma mai gaba da shi wanda baya son Allah baya son Annabi Musa shine zai dauke shi wa alqaitu sai muka jefa eh alaika akanka mahabbatan soyayya minni daga gare ni litihibba minan nasi wato saboda ka kasance mai soyuwa ga mutane ba habbuka sai na soka fa habbuka fir'auna sai fir'auna ya soka wa kullu mara aka da duk wanda ya ganka sai ya soka a wannan lokaci din wannan duk baiwa muka yi maka wala tusna ai- ala aini sannan kuma muka renanka ala aini akan kiyayewan mu gabaki daya na'am istamshi uktuka إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله mm.
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا Na'am, in tamshi ka tuna lokacin da uktuka ‘yar uwarka Maryam, lokacin da ta tafi eh, da ta arfa kabarka domin ta je ta nemo labarinka. Wa kad hubiru marabiya hakika an bijiro da masu shayarwa wa anta la tuqbalu sadai wahidatin min hunna kai kuma ka ki karban nonon ɗaya daga cikin su wata kula ta tafi tana tana faɗa ma waɗannan jama'a hal adullukum shin bana shirye da ku ba alama yakfulahu kan wanda zai rene shi faujibar aka amsa mata faja'a bi ummihi he ta zo da jatin shi faqabala sai ya karbi sadaya hanonanta faraja alaka sai muka dawo da kai ila ummika zuwa ga jatiman nan naka kai ta karra aina domin wato fuskance yayi fari shine hankalinta ya kwanta wala ta zai kasance ba ta da wani bakin ciki a wannan lokaci din wakatarta nafsan hakan nan ma kuma mun maka baiwa lokacin da ka kashe rai wa huwa kibdi shine wannan bakin ɗebi misra nan misra eh sai kai sai sai aka yi ta neman kashe ka su mutanen fir'auna domin kabilar su kenan fanajjaina ka sai muka tseratar da kai minal gami daga wannan fushi wa fatanna ka haƙiƙa mun jarrabe ka fitunan jarrabawa ai istabarnaka mun jarrabe ka bil iqa'i wajen faruwan abubuwa daban-daban daban-daban amma sai muka tseratar da kai wa qad wa qadru ya arwaito anna sayyid ibn jubair lalle sayyid dan jubair sa'ala ah, ibn Abbas ya tambayi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma ya tambaye shi faƙala sai ya ce, Khalasna ka minal mihnatin ba da mihnatin, mun tsamar da kai daga jarrabawa bayan jarrabawa. Saboda me, wuli da an haifi annabi Musa fi amin kana yaktil fihil wildan, an haifi annabi Musa a shekaran da ake kashe yara, fa hazihi fitnatin ya ibn Jubair, kaga wannan fitina, fitina ce ya kai ɗan Jubair. wa wa alqathu ummuhu sannan kuma jatuman shi ta jefa shi fil bari a cikin kogi wa hamma fir'auna bi qatalihi fir'auna yayi nufi wajen ya kashe shi tun daga farko wa qatl al gashi inda kuma annabi Musa ya je ya kashe baqibti mun gane ko wa ajir nafsa sannan kuma gashi inda ya je ya bada kanshi wato a mazaunin mai barema ashara sinina shekara goma wa balla tariki da bace wanda yayi akan hanya lokacin da ya taho da matan shi daga Madina zai dawo Misra wa wa ballat gana mahufi lailatin muslimatin sannan kuma tumakin su suka bace a cikin dare mai duhu duk waɗannan jarrabawa ne aka yi ma annabi Musa wa kana wa kana ibnu Abbas ibnu Abbas ya kasance ya kuli yana faɗa inda kullu wahidin duk inda ya faɗi jarraba da sai ya ce fa hazi fitnatun ya ibnu Jubair wannan kaga ita ma fitina ne ya dan Jubair ka duba annabin Allah amma ka duba jarrabawa ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya dai ta hawa akan wannan wannan yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli wato cikin manzannin ma su ne manya manya amma kaga irin jarrabawan da Allah ya yi mishi sai ka duba to kwana nawa yayi da jatiman nashi duk a duniya ga baki daya shekara nawa yayi da ita kafin ma ya dawo wajen cancin da garin da aka haife shi yana cikin fitina ne fa har aka zo wannan har bayan an aiko shi kuma bayan ya dawo ya samu fir'aunan duk za mu karanta nan gaba wata fitinan ne daban aka tara masu sihiri aka yi sihiri ya ci wannan sihiri ɗin, aka ya ce a bar masa wa'yan banu Isra'ila ya tafi da su, Fir'auna ya ƙi, hakan nan ya ce, kai har sai da aka yi Fir'auna ya ce, in kana ma da wani ayan da za ka kawo, ka je ka kawo su, bayan an yi na sanda bayan an yi na hannu, to shi ne can wayan can tisa ayatin ɗin, aka aiko musu da dufana, ko wal jarada, wal kummala, wadda fadi'a, aka turo musu da jini kogi na jini ruwa ya zo ya mamaye garin aka turo musu da kwaɗi aka turo musu da duka wayan nan fa a kan fa a saki banu isra'ila ne a tafi da su ga kwarkwata duka waɗannan ayoyi suka zo fir'auna bai yi abin da ake so ba kaga duk jarrabawa ne ga annabin allah annabin musa shi kenan aka zo kuma aka zo ya zo suka tattara za su tafi tun da yakin aka ce ya tafi da su Allah ya ce ya fitar da mutanen ya tafi da su can fir'auna ya gano fa gashi fa abin da za a yi tattaro jama'ansa mayaka ya ce mu je lallai waɗannan mutane la shirzimatun qalilu ɗan mutane ‘yan kaɗan ga sun ciki sun shige mana hanci da kudindine yau kan za mu gama da su suka biyo su gefen kogi aka zo aka samu ga kogi nan sannan aka ce nan Musa ya doki wannan kogi da sandan shi ya buga shikenan hanya ta ta, bude ka audil azim shikenan suka shiga suka wuce bayan sun wuce aka halakar da Fir'auna a wannan waje din mutane annabi Musa suka ce a'a domin tabbatar da cewa Fir'auna ya mutu an halakar da shi to suna so su ga gawan shi Allah ya ce al-yawma najika bi badanika da ta kuna liman kalfaka aya. Allah ya tsiratar da gawan Fir'auna, suka ga eh lallai ya mutu aka tsallake kogi, ana tsallakewa kuma mutanen nashi suka je suka ga gawansu mutane suna bautan gunki suka ce ka sanya mana gunki. Eh ji Allah na ilahan. Mu ma ka sanya mana wani gunki kamar yadda waɗannan suke suke da nasu gunkin mu ci gaba da bauta da bauta musu. Ka ji fa kaga wannan duk jarrabawa ne. aka wuce wannan ya ce kai kuwa na mutane ne wanda kuke jahilai ga baki ɗaya. Aka wuce wannan sannan ya sake komawa zai je yi miƙaci ga Allah, ya yi musu alƙawarin zai dawo cikin bayan kwana talatin, suna zaune ya bar su da Harun ɗan uwan shi. So suna wannan waje ya je ya yi azumi kwana talatin dare da rana wannan azumi ɗin ba irin azuminmu na yini ba dare da rana. To shi kenan ya gama wannan kwana talatin zai gana da Allah a ranar na kwana talatin da ɗaya, a ranar na kwana talatin ɗin. Shi kenan sai ya ji bakinsa ya yi yana wari, so da aka yi nemi ‘yan ganyen bishiya aka yi ci domin wai wari ya tafi, Allah ya ce wa ya sa ka. So da haka je ka ƙara goma a kai. kaga wani jarrabawa ya ƙara goma a kai ƙara goma nan sai ga wanda ya bari a nan musan samiri shi kuma sai ya sassaƙa musu gunki tunda ba su dawo ba sai ya ce to ai shi Musa- shi annabi musa ya tafi ya manta da allah shi ya za ilahu kuma wa ilahu musa falasiya mun gane ko can ya je gana da allah ya karɓo alluna wanda suke shine a taura ya dawo sai ya same su ga kuma abin da suke bautawa na wannan gunki ya tambaye shi yaya haka kai kuma haruna ma mana aka izir aikihun ballo Allah ta tabi'a ni afa asaita amri qala ya ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqata bayna bani isra'il wa an tarqub qawli kaga wannan shi ma fitina ne jarrabawa ne ma annabin Allah annabi Musa shi kenan aka gama wannan sai suka ce to yanzu za su roƙi aje da su kuma su roƙi Allah su tuba annabi Musa ya musu jagora to an je wannan wajen tuban suka ce "Kai, to mu kan ma eh, mun ji zancen Allah a muna so mu koma mu gan shi to ka gani to irin wannan jarrabawa in shi shi wannan kissa na annabi Musa gaba ɗaya idan ka tattara ka karanta to yana daɗa maka sabati ne akan addini ka daɗa tabbata akan addini ɗin ka san kai ba annabi ba kai ba manzo ba ga annabi ga manzo ulul azmi ga irin jarraba wanda ya shiga a rayuwar shi har zuwa rasuwan shi saboda haka kai wane ne da Allah ba zai jarrabe ka a yau ba, sai ka yi shirin ɗaukan wannan jarrabawan, duk rintsi duk wuya a samu imanin nan yana tare da kai, duk irin jarrabawan da za ka shiga a duniya, bai kai jarrabawan da shi annabi Musa ya shiga ba. Kuma ya yi haƙuri har zuwa rasuwan shi, tun da aka haife shi a cikin jarrabawa yake. daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan aure zai yi sai da ya yi bauta na shekara goma kafin aka aurar mishi da wannan da wannan iyalin ka gani a wannan bangaren kenan to in kana tara shekarun daga shekara kaza zuwa shekara kaza daga shekara kaza ka lokacin da ya auren nan wato da ya cika shekara goma nan shine fa ya cika fa shekara arba'in a rayuwar shi lokacin ya cika shekara arba'in kenan kafin na ya zo aka ba shi annartaka. So, to ka gani, ashe jarrabawan yana nan muddin kana raye, to jarrabawa tana nan a kanka, ran da ka ga ba a jarrabawa a kanka to ranar da ka rasu ne. ‘Yan Allah ya barka babu jarrabawan to wannan barin ka ba jarrabawan shi ma jarrabawa ne, sai a ga kuma yaya za ka yi da lafiyan da Allah ya baka gaba ɗaya a shekarunka babu ko ciwon kai. wane godiya ka yi ma Allah a daidai wannan lokaci ɗin, wane godiya ka yi ma Allah kai tun da ka tashi baka taɓa rasa naira biyar ba a aljihunka, wane godiya ka yi? Mun gane ko to shi ma jarrabawa ne, ni'iman ma jarrabawa ne, hakan nan kuma rashin ni'iman ita ma jarrabawa ne. Sai a ga yaya za ka yi, ya za ka yi mu'amala da wanda samu, ya za ka yi mu'amala lokacin da ka samu, ya za ka yi mu'amala a lokacin da ka rasa. yaya za ka fuskanci Allah da waɗannan abubuwa guda biyu dukkaninsu jarrabawa ne Allah ya ce wasu atuka mun zaɓe ka wasu atuka na zaɓe ka linafsi ga kaina bin risalati da wannan aike ɗin saboda aka izhab ila an tawafuka واصطنعتك لنفسي mm.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري wasanatuka na zaɓe ka, ya annabi Musa linafsi ga kaina da bin risalatu da wannan aike ɗin, in zahab tafi an ta kai ɗinnan wa akuka da ɗan uwanka, ilan nasu zuwa ga mutane, bi ayati da ayoyina, walataniya kada walataniya fi zikiri wato kada ku yanke shine taniya kada ku yanke fi zikiri wajen ambatona bi tasbihi wajen yin tasbihi wa salatu wa gari da wani wayannan ma na'am izhaba اذهبا إلى فرعون إنه طغى izhaba ku tafi ila fir'auna zuwa ga fir'auna innahu daga lallai shi ya ketare iyaka ya ketare iyaka wato ketarewa wa qula lahu فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى faƙula na huto ku faɗa mishi, ƙaulan in kun je ɗin nan duk da yana da awan uluhiyya, ya yi da awan rububiyya, ya yi da awan uluhiyya ga baki ɗaya. To in kun je faƙula na ku faɗa mishi ƙaulan layyina magana mai tafshi fi ruju'ihi an zalika ya dawo daga wannan da awan da yake yi da cewa shi Allah ne. la'allahu watakila ya tazakkar zai wa'azantu aw yaksha ko kuma zai ji tsoron Allah fayarji'u sai ya dawo daga kan abin da yake akai to kaga wannan darasi ne ga duk wani wanda zai buɗi baki ya ce zai yi wa'azi a cikin jama'a duk kangarewan mutane duk kangarewan da suka yi bai kai kangarewa irin na da'awanci allantaka ba bai kai kangarewa irin na da'awar rububiyya ba, ballantana kangarewa irin na da'awar uluhiyya. To, sai aka ce in sun je su waɗannan annabawa su kira shi kira na farko shi ne yadda shi ba Allah ba ne, Allah na nan. Amma in sun tashi kiran nan su kira shi da ƙaunar layinan har ce wanda yake mai tafshi babu zagi, babu habaici, babu kaza, babu kaza, babu kaza. shine can sai ka haɗa wannan ayan da waccan ayan idu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati da hikima a ciki wal mau'izati hasana da kuma wa'azi wanda yake mai kyau to sai Allah ya ce ku kira shi wa kula lahu qawlan layyin la Allah ya tazakkara aw yaksha qala rabbana قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى Kala dukansu su biyu da annabi Musa da annabi Harun suka ce rabbana ya Ubangijinmu, inna na lallai muna khafu muna jin tsoron an yi furda alaina kada yi gaggawan azabtar da mu, au an yadda ko kuma ya yi girman kai alaina a kanmu, ya ƙi karɓan mazancenmu, saboda ya san mu muna nan kaman bayi ne a gare shi. Kala la ta khafa.
قال لا تخافا Na'am.
إنني معكما أسمع وأرى Kala la ta kafa Allah ya ce la ta kafa kada ku ji tsoro inna ni ma'akuma lallai ni ina tare da ku bi'auni da taimakona asma'u ina jin ma ya kula abin da zai ce wa ara ina ganin ma ya faɗa abin da zai aikata ku je kawai mun gane ko na'am فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا Mm.
فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم Mm.
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Fatiyahu ku je mishi faƙula ku faɗa mishi, inna lallai cewa dai mu rasula rabbika, wato manzanni ne na Ubangijinka, fa'arsil ka sake ma'ana tare da mu bani Isra'ila, ka sake banu Isra'ila mu tafi da su. Wannan shi ne aiki na farko, mun gane ko kuma shi ne aiken farko da aka yi, wala tu'azibuhum kada ka ci gaba da azabtar da su. ai khalli anhum min isti'malika kas- ka ka sake su daga aikin da kake sa su eh fi ishgalika ah, ashaka kal habr wal bina'i ayyukan da kake sa su na tone tone da gine-gine wannan daga yau ya kare mun gane ko karaji ina ka hakika mun zo maka bi ayatin da hujja bayyananniya min rabbika daga ubangijinka ala sidikina akan gaskiyar mu bin risalatu da wannan aike din wassalamu aminci kuma ya tabbata alamani taba alhuda akan wannan wanda ya bi shari'a inna إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى inna lalle mun kad uhiya ilaina an yi wahayi zuwa gare mu annal azaba lalle azaba ya tabbata alaman kazzaba kan wanda ya karyata ma ji'na bihi abinda muka zo da shi wata walla ya kau da kai anu daga barin wannan kira da aka yi mun gane ko to wannan shine cikon na shida can na farko ah, kiran da aka yi shine su faɗa mishi fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ko eh ƙala rabba na na ƙala la ta kafa ne masu wara. Kiran nan dai guda uku ne, na farko ya dawo daga da'awan rububiya da yake yi da da'awan uluhiyya ya bar mutanen Isra'ila a tafi da su, kada ya ci gaba da azabtar da su, na walar da su, sannan kuma ya sake su tafi. Wannan shine abin da ake bukata daga wajen Fir'auna. Sai ya ce, قال فمن ربكما يا موسى To kala sai Fir'auna ya ce fa man rabbukuma wane ne ubangijin nan naku ya Musa wane ne wannan ubangiji din to an soma قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى kala sai ya ce musu rabbuna ubangijin mu shine allazi ata kullu shay shine wanda ya ba mu kowane abu eh, min al-khalq na daga cikin halitta khalqahu wato wannan halitta din shi ya halicci komai Na'am, summa hada sannan kuma ya shiryar da shi, ya shiryar da wannan halitta ɗin, wato in ma dabbobi ne, ko mutane ne Allah shirye shiryar da su, ila mat'amihi zuwa ga abin irin abincin da za su ci, wa mashrabihi da abin da za su sha, wa man kaihi da kuma auren su da zalika da wani wa'annan. Allah da ya halicci dabbobi shirye shiryar da su ga abin da za su ci. Mun gane ko ga wasu dabbobin su ciyawa suke ci. Sai ga wasu dabbobin su nama suke ci. sai ga wasu dabbobin suna cin ciyawa da nama. Mun gane ko wannan Allah shine ya shiryar da su wannan ɗin shine abincinsu. To wannan shine shine halitta na Allah. Ko da wani zai zo ya da'awan cewa shi ma yana halitta, ba zai iya halitta irin na Allah ba saboda ba zai iya bashi wannan qualities na halittar Allah ba. Mun gane ko? Yaro ko yau aka haife shi, ko yanzu aka haifi yaro, to za ka ga yana wura-wura me yake nema abincin da abincin shi yake nema shi yake nemo nonon fa da zai sha shi da bakinsa yaron yana jinjirinsa amma Allah ya sanar da shi yanzu ga abin da yake nema sai ga yana neman nono ana saman sai ya kama sannan kuma ya sanya wato an yi da wani technology, technology infrared mun gane ko kafin zuwan wayan nan abu- technology ne yanzu akan waya din nan wanda daga nan za ka tura ma abin nan to sai Allah ya sa wannan technology din a tsakanin jinjiri da mahaifiyar shi yau ta bar ɗanta a nan ta tafi bauchi ta bar ɗan a nan in ɗan nan yana neman ya sha nono za ta ji za ta ji za ta gane ɗanta yana so ya sha nono a yanzu kaga dai nisan da yake tsakaninsu amma za ta ji cewa ɗanta yana buƙatar shan nono a yanzu to shine khalqahu summa hada sai ya shiryar da duk wannan halitta zuwa ga abin da za su ci abin da za su sha yaya aurensu yake duk Allah shine ya shiryar da wannan gare su da sauran ma abubuwa daban-daban wanda ba mu- kai mu san su ba ko ba za mu san waɗansu ba har tashin kiyama na daga cikin abin da Allah ya halitta wannan shine Allahn da ya aiko mu wajen ka ya kai Fir'auna to shikenan Fir'auna ba yana bautan gunki ba sai ya ci gaba da tambayan su to za mu kwana a nan sai mu ji menene kuma ya ci gaba ka san duk mai neman ya fake to sai ya ci gaba da tambaya to su wane fa da suka yi abu kaza in an ce ka dawo cikin addini to su wane da suka yi abu kaza su kuma ya za a yi to shine tun da a tun a wajen Fir'auna aka samu wannan wannan tsiga din ka bar abu kaza to ai su wane ma suna abu kaza ai kai kan kai ake yin magana da kai ba wai da su wane ba to shine ansan da zai so tambayan da Fir'auna zai so mai yi kenan to fa ma balul qurunul ula in kun ce eh kaza kaza na zo na bauta ma Allah kaza kaza to karnonin da suka wuce suna bautan gumaka so kuma ya za a yi da su mun gane ko maimakon ya tsaya ya fahimci wannan ya karba sai so ma kawo uzuri to hakan nan mai laifi yake as ka yi kaza ka yi kaza to su wani ma suna kaza da kaza ya ka bari su ma da suka shiga hannu za a tambaye su me suka yi mun gane ko abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana inna huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته صلوا على النبي الكريم اللهم صل وبارك على محمد وعلى